بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصلي رحمه الله وإن كان على قدر يكفي من الدنيا سمية ناعة والضاد الحديث أيضا وإن كان عن إجابة داء الكذب سمي حلما وضده تسرعا وإن كان عن إجابة ذات العجلة سمي وتارا وثباتا وضده طيشا وخفا وإن كان عن إجابة ذات الكرام والحرف سمي شجاعا وضده جند وضده جبنا وقورا وإن كان عن إجابة ذات الانتقام سمي عفوا وسخاء وضده انتقاما وعقوبة وإن كان عن إجابة داء الإنسان والكفر سمي جودا وضده بكرة وإن كان عن إجابة داء الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي سوها وإن كان عن إجابة داء العجز والكسل سمي كيسا وإن كان عن إجابة داء داء إلقاء الكل وإن كان عن إجابة ذلك إنكار الكل على الناس وعدم حمل كلهم سمي مروعا فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه والاسم الجامع لذلك كله بالصبر وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من أولها إلى آخرها وكذلك يسمى عدلا إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين وضده الظلم وسمي سماعة إذا تعلق ببذل الواجبات والمستحقات بالرضا والاختيار وعلى هذا ملازم جميع الدين. الباب الرابع في الفرق بين الصبر والتسبل والاستمرار والمصابرة الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داء ما, ما لا يحسن إن كان خلقا وملكة سمي صبرا وإن كان بتكلف وتمرن وتجرب لمرارته سمي تسبرا كما يدل عليه هذا البناء اللغة فإنه موضوع للتكلف التخلل والتشجع والتكرم والتحمل ونحوها وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سجية له كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن يتصبر يصدقه الله وكذلك العبد يتكلم العقوبة حتى يصير الأخاف له سجيا وكذلك سائر الأخلاق وهي مسألة اختلف الناس فيها هل يمكن اكتساب الأخلاق أم لا يمكن اكتسابها فقال الطالبة الخلق كالخلق الظاهر لا يمكن اكتساب واحد منهما والتقلب لا يصير خلقا ابدا كما قال الشاعر يراد من القلب نسيانكم وتعب الطباع على الناقين وقال الاخر يا ايها المتحلي غير شيلته ان التخلق ياتي دونه الخلق وقال الاخر قدحت تطهر شيمه المنبوع قالوا وقد فرق الله سبحانه من الخلق والخلق والرزق والأجل وقالت طائفة أخرى بل يمكن اكتساب الخلق كما يكتسب الأكل والحلم والجود والسخاء والشجاعة والوجود شاهد بذلك قالوا والمزاولات تعطي الملكات ومعنى هذا أن من زاول شيئا واعتاده وتمرن عليه صار ملكة له وسجية وطبيعة قالوا والعوامل تنقل القبائل فلا يزال العبد يتكلف التسبر حتى يصير الصبر له سجية كما أنه لا يزال يتكلف الحلم والوقار والسكينة والثبات حتى تسير له أخلاقا بمنزلة القبائل قالوا وقد جعل الله سبحانه في الانسان قوه الظهور والتعلم والتهيئ للكمال فنقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستقيم غير أن هذا الانتقال قد يكون ضعيفا فيعود العبد إلى قصده بأدنى غاية وقد يكون قويا ولكن لا ينتقل القرب انتقالا تاما فقد يعود إلى قبره إذا قوي البالغ واشتد وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعا ثانيا فهذا لا يكاد يعود إلى قبره الذي انتقل عنه نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin jihar katsina a garin katsina a wannan yammaci na talata yau muna uku ga watan sha'ban hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1445 wanda kuma yake daidai da 13 ga watan biyu miladiya ta 2024 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna uddatu sabirina wa zakhiratu shakirin na al-imam shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasinmu na takwas a cikin wannan littafi sannan kuma a jerin darussanmu wannan shi ne na 338 malam yana mana magana akan haƙuri da abin da ake nufi da haƙuri da abin da kalmar haƙuri ta tattara abubuwan da suke shiga ƙarƙashin ma'anar haƙuri idan ba mu manta ba darasinmu na ƙarshe al'imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana magana ne akan sunaye daban-daban da larabawa suke bawa haƙuri a wurare daban-daban a lokuta daban-daban kamar da muka sani a harshen larabci harshen larabci harshe ne da babu irinsa a yawan kalmomi harshen larabci babu wani harshe da yake da kalmomi kamarsa saboda haka suke galgala abu kaga abu daya yana da sunaye da yawa barkatai za ga takobi yana da sunaye da yawa a harshen larabci saboda mahimmancinsa a rayuwarsu doki yana da sunaye da yawa zaki yana da sunaye da yawa sun ce yawan sunaye na abu daya yana nuna girman al'amarinsa shi yasa za ka ga alkiyama a alkur'ani Allah ya kira ta da sunaye daban-daban saboda girman sha'aninta to shi ma haƙuri a nan ibn al-qayyim yana so ya nuna mana girman sha'anin haƙuri ta yadda ya zanto a kowane bigire akwai sunan da ake bashi saura kamun fara ya fara ambata mana waɗannan sunaye lokaci yayi wanda yanzu ya ci gaba yake cewa wa in kana an fuzulil aishi daga nan ne ko wa in kana an fuzulil aishi haka ne وإن كان على قدر يكفي من الدنيا هكذا وإن كان على قدر يكفي من الدنيا سمي قناعة ويضادها الحرص أيضا wato idan mutum ya haƙuri gabarin wato ya haƙuri a kan gwargwadon abin da zai same shi zai samu na rayuwar duniya ya haƙura da shi idan mutum ya haƙura da gwargwadon abin da zai ishe shi rayuwa ba tare da ya matsawa kansa ba ya takura kansa sai ya samu fiye da abin da yake bukatarsa to sukan kira irin wannan haƙurin da kana'a hausa mu ce wadatar zuci mutum mai wadatar zuci shine wanda yake haƙuri ya dangana da iya abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wanda zai ishe shi cinsa da shansa wai zadduha abin da yake kishiyar wannan ɗabi'a shine alhirsu shine haɗama haɗama da kwaɗayi da rashin haƙuri da abin da mutum ya samu to kana alqana'a anan ita ba ma'anar ta hakuri amma kuma wani hakuri na musamman wanda ya danganci mutum ya wadatu da abinda Allah subhanahu wataala ya kasa ya bashi wa in kana an ijabati da'il ghadab sumiya hilman idan kuma ya zanto mutum ya tsara kansa gabarin ansa kiran fushi to wannan ana kiran wannan tsare kai wannan haƙurin ana kiran shi hil wato haƙuri da danna zuciya da rashin sakarwa zuciya linzami yayin da mutum ya zanto ya riƙe linzamin zuciyarsa bai bar ta takwashe shi ya yi wani abin da zai yi da na sani ba to wannan suna kiran shi alhil ɗabi'ar alhil irin wannan mutum ya danna zuciyarsa ya ki ansa kiran fushinsa abu ne mai kyau da Allah da manzansa suke so annabi yana faɗawa al-ashaj ashaj abdul qais annabi yake cewa inna fika la khaslatayn yuhibbuhumullah yuhibbuhu yuhibbuhumullah wa rasuluhu kana da ɗabi'u biyu lallai kana da wasu ɗabi'u biyu da Allah yake so alhilmu wal'ana kana da danna fushinka ba ka barin fushi ya yi tasiri a kanka sannan da rashin garaje bin abu sannu-sannu ce ta waɗannan ɗabi'un biyu da kake da su Allah da manzansa suna son su wa in kana an ijabatil ajalati summiya wa qaran wa thabatan وضده طيشا وخفة idan kuma mutum zai tsara kansa ya danna zuciyarsa ya ki ansa kiran garaje da gaggawa to wannan ana kiran irin wannan haƙurin da waƙar wato nutsuwa wa sabat tabbatuwa tsaye da hankali wuri ɗaya yayin da mutum ya zanto ba mai garaje ba yayin da abu ya taso zai tsayaye tunani ya tsaya ya bi abu an hankali to wannan shi ma nau'i ne na haƙuri ba zai garaje ba ba zai gaggawa ba zai danna wannan ɗabi'ar da take tattare ɗan adam ta garaje wa kana al-insanu ajula ce mutum mutum Allah yake cewa mutum mai garaje ne mai gaggawa ne so yake komai nan da nan nan da nan ayi a gama nan da nan in yana nema ya samu to duk mutumin da yake iya danna irin wannan ɗabi'a tare da shi to wannan shi ake cewa mai wakar wakar shi ne nutsuwa mai wanda yake nutsar da zuciyarsa wa didduhu taishan وضده طيشا وسمي ضده طيشا haka ake kiran kishiyar wannan shine garaje da khiffa rawar kai da tsayawa a yin abu a natse to wannan shi ma nau'i na rashin haƙuri wa in kana an ijabati da'il qarari fa al-firari afwan wa in kana an kana an ijabati da'il firari wal harabi summiya shuja'a وضده جبنا وخورا idan kuma mutum ya tsara zuciyarsa ya danne ta ya ki ansa kiran gudu tserewa to wannan ana kiran irin wannan haƙurin da shuja'a wato jarumta tun mai jarumta nau'i ne na haƙuri tun ya hana wa kansa guduwa bayan zuciyarsa tana cewa da shi gudu sai ki guduwa sai tsaya ya kafe ta fafatawa da shi ta bugawa da shi har ya kai ga cin nasara to wannan tsayawar da zai yi kansa kiran zuciyarsa da take ce masa gudu to wannan shine suke kira shaja'a shi ma nau'i ne na hakuri saura ka dan kankanin lokaci da mutum zai iya hakuri to sai kaga ya ci nasara kila saura dan kiris ya ci nasara sai zuciyar ta kare sai gudu shikina ya lalata nasarar da zai samu da ya hakura wa zidduhu kishiyar wannan kuma suna kiran shi jubnan shine ragwanci ko khawar lusaranci ya zama rago lusari ya zama zabo dan abu kankani sai ya sa ya gudu ya kasa haƙuri ya fuskanci ƙalubale ya kasa haƙuri ya fuskanci daga wa in kana an ijabati da'il intiqami sumiya afwan wa safhan idan kuma ya zanto mutum zai tsira zuciyarsa ya danne ta ya ansa kiran ramuwa ramuwar gayya an masa abu ba daidai ba zuciyarsa na ce masa karama kakka haƙura ka ɗau fansa sai ya ki ansa wannan kiran to rashin ansa wannan kiran shi kuma sai suke kira afwa yusammunahu sumiya afwan wa safhan afwa da kauda kai an sani cewa wannan dabi'a ce mai girma a wurin Allah subhanahu wataala ya san zukata yadda Allah ya halicci dan adam baya san ayi masa a waye lafiya a ɗabi'arsa zai so in an yi masa ya rama to Allah bai danne masa wannan ɗabi'ar da ya halice shi da ita ba amma sai sai sai ta masa ita ya kuma musanya masa da wacce ta fita in ya ga dama ya ɗauka aka baka dama ka rama waje za a sayyatin sayyatin misluha an maka ba daidai ba yi ramuwa daidai da yadda aka yi maka بمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم wanda ya muku ta'addanci to kuma ku yi masa gwargwadon yadda ya muku to ubangiji ya ba da kofa a yi ramuwa gwargwadon yadda aka yi amma ce fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda duk ya afuwa ya gyara tsakaninsa da abokin fadansa to ladansa yana wurin Allah ya je ya karba to mutumin da zai haƙura ya ki ɗaukan fansa tare da yana da ikon ya ɗau fansa ya samu duk wani dama wata dama da zai iya ɗaukan fansa amma sai ce ya yafi ya buɗe sabon shafi shine as-safha ka buɗe safha jadida da kai da wanda da kuke ba ga maciji bayan kaya mai masa ce buɗe sabon shafi waɗancan safuka na baya duk a yi watsi da su a dawo fa'afu wasfahu allakicin ku yi afuwa sannan ku buɗe sabon shafi to shi kansa wannan nau'i ne na haƙuri tunda akwai wannan ɗabi'ar tare da ɗan adam na ta yin rama sai ka danna zuciyarka ka haƙurƙutar da zuciyarka ka yafi to wannan shi suke kira afuwa su suke kira safa wa zidduhu kishiyar wannan shine al-intiqam intiqaman suna kiran shi daukan fansa ko ukuba sannan ce wa in kana an ijabati da'il imsaki wal bukhli summi judan idan kuma mutum zai zai kasance zai danna zuciyarsa ya gurgurta da zuciyarsa ya ki ansa kiran kankamau kankamau da ruwa kan abin da Allah ya bashi Allah ya halicci dan adam da sanya mallaki abu kuma ya zama nashi ne ba tare da tarayya law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura Allah ce da a hannunku taskokin sammai taskokin rahamar ubangiji suke da a hannunku suke ku yan adam da Allah ya sakar muku taskokin rahama duk ya danka a hannunku ruwan da za ruwan sama da zai sauka da iskar da za a shaka da hasken rana da za a gani za a ce duk waɗannan ni'imomin Allah ya danka ta a hannun ɗan adam shi yake rike da ita yake sarrafa ta Allah bai sake ta haka kowa da kowa ya samu a belabu ba sai ɗan adam ne yake sarrafa wannan sai ya yadda ya sako maka Allah ce idan la'amsaktum khashiyatal infaq inda haka ne da kun riƙe gudun kakku saki kowa ya samu sai Allah ya rufe ayar da bayanin ɗabi'ar ɗan adam shi ya halicce shi shi ya san halinsa cewa kanal insanu qatura tun ya tabbata mai mako ne ban mako ne qatur shi da mutum ya rika ruwa har kansa kamar kansa ma kansa ma ba zai sakarwa ba asa akwai ruwan da ruwa in tai ruwa shi kansa ba zai sakarwa kansa ba gashi Allah ya bashi abin amma kuma kullun abu shi kanjamau haka ba bai ci ba bai sakarwa abin nan wani mawaƙi yana cewa yuqattiru isa ala nafsihi wa laysa bi baqin wala khalidi walau yastati'u li taqtirihi tanaffasa min min khalin wahidi yace isa yana magana akan wani isa yace yana yi wa kansa rowa da abin da Allah ya bashi gashi ba dawoma zai ba bari ya ce abin nan zai ta zama yana ganin sa tafiya zai basa ce walau yastati'u li taqtirihi saboda tsananin rowarsa da zai iya yace to da da kofar hanci ɗaya zai rika lumfashi ba zai saki da kabi ba zai ga yana yana barna to tsananin rowa kai ya almubazzarancin numfashinsa ya ce to wanda duk ya sifantu da wato ya kasance yana iya dana zuciyarsa yana iya hada zuciyarsa an sa kiran rowa da yake tare da shi to sai a kira shi sai a kira wannan jud kira shi kyauta kira mai yin haka mai kyauta wa diddahu bukhlan kishinsa kuma rowa wa in kana an ijabati da al-ta'am wa sharab fi waqtin makhsus idan kuma ya zanto mutum zai danna zuciyarsa ne ya hakurkutar da ransa gabarin ansa kiran ci da sha a wani lokaci keɓantacce a wani lokaci keɓantacce da yake da farko da ƙarshe to wani ana kiran shi a sau shi ne azumi shi ne muke cewa azumi azumi shi ne suke cewa hafsun nafsi an ta'ami wa sharabi wa sha'awati bin dulu alfajri as-sadiq ila ghurub al-layl tun ya rike zuciyarsa ya rike kansa ya hana kansa ya kurkutar da kansa daga ci da sha da sha'awa tun daga hudowar alfijir na biyu na gasken tun daga hudu alfijir har zuwa faduwar rana to kaga wannan janna zuciya ne daga abin da take so tana son ta ci tana son ta sha amma mutum ya hana kansa wannan har zuwa karewar wannan lokaci wannan tazarar to wannan shi suke kira as-sawm azumi وإن كان عن إجابة داء العجز والكسل سمي كيسا idan kuma mutum zai haƙurƙurtar da kansa ne ba zai ansa kiran ajiz gazawa ko kasala wato mutum ba zai bi wato gazawarsa ba ya sa ta dabe bai shi ta hana shi tashi wani abu ko kasala ta hana shi tashi wani abu al'ajiz shi ne abinda ka kasa yi saboda ba ka da ikon yinsa alkasal shi ne abinda ka kasa yi duk da kana da ikon yinsa ma ka ƙi idan mutum zai iya yaƙar gajiyawarsa da kasawarsa da kasalarsa da tashi wani abu mai amfani a rayuwarsa to wanda shi ake kira kais wato shi ake kira karsashi to zama mai karsashi وإن كان عن إجابة داء إلقاء الكل على الناس وعدم حمل كلهم سمي مروءة idan kuma ya zanto mutum yana haƙurƙurta da zuciyarsa ne gabarin ansa kiran ɗora nauyinsa da ɗawainiyarsa akan mutane ya zanto ba zai biya wa zuciyarsa ba kullum ya rika ɗora nauyinsa da ɗawainiyarsa akan wasu a shi ma yana tashi ya yi kazar-kazar ya nemi na kansa baya so a ce ai rayuwarsa ba abin da yake tsinanawa a rayuwarsa sai an yi masa komai to wannan mutum abin da yake ana kiran shi muru'a tsara mutunci to yana tsara mutuncinsa saboda idan ya zanto ba zai iya yi wa kansa komai ba ba a amfana da shi da komai sai dai ya zauna a yi masa to kaga wannan akwai zubar da mutunci in ya tsare kansa daga wannan to ya tsare mutuncinsa sai su kira irin wannan tsare kai da mutunci falahu inda kulli fi'lin wa tarkin ismuhu yakhussuhu bi hasabi muta'allaqi yace to haka kalmar hakuri take a kowane aiki yi ko bari yana da sunan da ya ta'allaka da shi su gwargwadon abin da ya ta'allaka da shi yana da sunansa gwargwadon abin da ya ta'allaka da shi za ka haƙuri a gurinsu abu ne mai girman gaske mai mahimmancin gaske wal ismul jami'u lizalika kullihi as-sabr kalmar as-sabr ita ta kunshi duk waɗannan abubuwa saboda duk inda as-sabr ta zo to ta kunshi duk waɗannan ma'anonin da aka ambata وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من أولها إلى آخرها وأن يكيلونا مكتشيوا دكا ونمطعين الدين دون مطعي الدين ينادى علاقة دهقولي daga farkon addini har ƙarshensa sauraka komai a addini na addini ya shiga cikin haƙuri hakanan komai na rayuwa ya shiga ƙarƙashin kalmar haƙuri haƙuri kalma ce mai faɗin gaske mai girman gaske abubuwa da dama suna cikinta a baya duk mun karanta cewa haƙuri ya ƙunshi ka yi haƙuri a kan biyar Allah ka yi haƙuri a kan barin abinda Allah ya hana ka ka yi haƙuri a kan abinda Allah ya ƙaddara maka na jarraba to ka gaya bai bai shiga nan ba ba abinda bai shiga ba ka yi haƙuri a kan biyar Allah duk wani abinda Allah ya ce ka yi masa na ɗa'a gare shi ka yi wannan haƙuri ne ka yi haƙuri a kan barin abin da Allah ya ce a bari ka yi haƙuri a kan dukkan wani abu da zai same ka na ƙaddara mara daɗi mai ɗaci wannan haƙuri ne to menene ya rage bai shiga cikin haƙuri ba kenan babu shi shi yasa ya ce wannan yake nuna maka addini duka ya tattara akan kalmar haƙuri wanda kaji yana cewa shi a daina cewa ya haƙuri to wani yana ballo wa kansa ruwa ne ruwan da zai masa dukan tsiya komai da ta wannan kalmar ake cin nasara jarumi a fagen yaƙi da wannan yake cin nasara ya yi haƙuri a kan irin abin da yake ƙalubalanta da irin dagar da yake ciki da tsara da suka da ake kawo masa ya haƙura ya dage ya cije ya to sai ka ga ya kai ga nasara haka shi kalmar haƙuri ba ta nufin ka kwanta ba wani ce ya haƙuri haƙuri kamar ana cewa ko ba ka kwanta ka yi bacci a kalmar haƙuri a cikinta akwai jajircewa akwai tashi da yunkurawa akan abin da ka sa gaba duk wani abu da zai dinkaro ka duk wani tudu da ka nufa ka tsaya ka ga ka haye shi wannan shine haƙuri kalmar haƙuri ba wai tana nufin mutum ya saki jiki ba mutum ya yi sanyi mutum ya tashi ya wani abu za mu ga a cikin bayanin da zai a fasali na gaba shi yasa shi kansa haƙurin yake da matakai-matakai akwai na farko akwai na tsaki akwai wanda ya cika ya bunƙasa ya samu kamala ya ce waka za yi san ma'allan idan ta'allaka bitasweti bayanin mutamathilai وضده الظلم hakanan akan kira haƙuri da adalci idan ya ta'allaka da daidaita abubuwa waɗanda suke madaidaita adalci ka daidaita abubuwan da suke madaidaita ka fifita abu ɗaya akan ɗaya alhalin daidai wa daidai ya kamata su kasance shine adalci kishiyarsa shine zalunci wa summiya samaha sama shine kyauta bayarwa haka haƙuri ana kiran shi da wannan suna idza ta'allaqa bi bazli alwajib wal mustahab bil rida wal ikhtiyar mutun ya dauki abin da yake wajibi da sansa da yarda sai bayar ba wai sai an zare mai ido ba ba wai sai ya ga uwar bar ba a dauka ya bayar abin nan wajibi ne a kaina to gashi abin nan ana so in yi mustahabbi ne abu ne mai kyau Allah da manzon suna so to gashi to mutum da zai wannan shine ake ce mai bayarwa shine wanda yake da samaha wa ala hadha manazilu jami'id din to akan haka dukkan matakai na addini suke duk wani mataki na addini yana taka wannan abubuwa da ya ambata ne sai ce albabur rabi babi na hudu fil farqi bayna as-sabri wat-tasabburi wal-istibari wal-musabara kalmomi ne guda hudu dukkansu suna da tushe daya tushensa sadun da ba'un da ra'u sabara wannan shine tushen duka kalmomin guda uku amma an yi ɗan ƙare-ƙare a kowace kalma wace kalma an ƙara mata ta wata kalma an ƙara mata ɗa'un an ƙara mata alifun wata kalma an ƙara mata mimun da alifun to wannan ɗan ƙare-ƙaren da aka yi a kan asalin kalmar sai yake canza ma'anar kalmar ba wai ya canza ma'anar wato asalin ma'anarta ba a yakan canza mata matsayi daga wani matsayi zuwa wani wannan ɗabi'a ce ta kalmar ta lugar larabci harshen larabci yana ƙara buɗaɗa yayin da ake ƙara wani harafi ɗaya ko biyu sai kuma ya ƙara faɗi ta fuskar ma'ana ta fuskar ma'ana don a jawo hankalin mai karatu ya fahimci cewa a nan kalmar duk da tana ɗauke da wannan ma'anar amma akwai wani ƙahari malam ya ce alfarku bai na hazihil asma bi hasabi halil abdi fi nafsihi bambanci tsakanin waɗannan sunaye as-sabru at-tasabburu al-istibaru al-musabara bambanci waɗannan kalmomi yana da alaƙa da halin da shi bawa kansa ko shi da halin bawa kansa da kuma halinsa tare da wani wani yanayinsa shi kansa da kuma yanayinsa tare da wani fa'in habasa nafsahu wa mana'aha al'ijabati da'i ma la yahsun in kana khuluqan wa malakatan sun miya sabran idan zai hana kansa ya haƙurƙurtar da kansa ya ƙi ansa wa zuciyarsa yin abin da bai kamata ba ya ƙi ansa wa zuciyarsa yin abin da bai kamata ba in ya zama wannan abin ɗabi'arsa ce halayyarsa ce ya zama masa jiki shine sajiya ya zama masa jiki to sai a kira wannan sabar duk sanda za ka ƙi yin abin da bai dace ba kuma wannan ɗabi'ar ta barin aikata abin da bai dace ba ta zama maka jiki ta zama ka ɗabi'a to sai a kira wannan abin da kake yi sabar haƙuri kaga kalmar sabara ta fito da ma'anarta ta farko wa in kana bi takallufin wa tamarrunin wa tajarru'in li mararatihi sumiya tasabbur yayin da zai zamo kana haƙurin ne amma bayan ka matsawa kanka ba wai ɗabi'a ya zaman maka ba ba halayya ya zaman maka ba a kai kake matsawa kanka sai ka daure kake matsawa kanka sai ka horar da zuciyarka akan wannan kake matsawa kanka wajen kwankwadar ɗacin abin to ana kiran shi tasabbur da shi da tafa'ul a larabci yana nufin kana kallafa wa zuciyarka wato kana matsawa ranka ta yi abin da ba wai shi ne ɗabi'arta ba gaba ce at-ta'allum at-ta'allum yayin da ka zo koya ba wai ka sani bane zaka zo ka haƙulƙutar da kanka komai wahala komai dadi komai wuya ka iya shine ta'allum innamal ilmu bit-ta'allum ana samun ilimi ta hanyar ta'allum ta hanyar koya koyan da yana kunshe da haƙuri yana kunshe da juriya yana kunshe da haƙura da wasu jin da wani jin daɗi yana kunshe da abubuwa da dama sai ka yi su sannan ka samu ilimin shi da ake kiransa at-ta'allum ake ƙara wannan taɗin da ya nuna ba cikin sauƙi aka same shi ba kama ya dullo alaihi hazal bina ulugatan kamar yadda ginin kalmar ya nuna a harshen larabci fa innahu mawdu'un litakallum saboda sigar tafa'ul an kirkire ta ne dan ta nuna mutum yana matsawa kansa yana horar da kansa akan wannan abu kamar at-tahallum da shi innamal hilmu bit-tahallum at-tahallum mutum ne bai saba haƙuri ba amma yana so ya koya wa kansa haƙuri sauraka duk wani abu da za a masa na ɓatanci na ɓatanci ko a ɓata shi ko a ci zalinsa ko a cuce shi yana jin kamar ya je ya kai wani farmaki ya yi wani ɗaukiwar amma sai ɗaure ya cije yana jin ɗacin abin amma dai ta matsayawa kansa har abin ya zo ya wuce to da haka da haka sai abin ya zama masa ɗabi'a saboda ya yi yau ya yi gobe ya yi jibi yau da gobe ta bar komai ba sauraka sai wannan ya rika wato zuciya sai ta rika sabawa da haka to sai daga lokacin abin ya zama jiki shine sajiya shi abin da ya zama jiki shi yake kira sajiya ya zama jikinsa baya bukatar sai ya wani matsawa kansa ce at-tashajju wato ƙoƙarin koyawa kai jarumta matsawa kai har mutum ya zama jarumi wata karrum mutum ya matsawa kansa ya zama mai karamci ko a tahammul ya zama mai juriya duk za mu ga sigar ta zo da wannan ginin na attafa'ul attafa'ul wani Allah ke ce ka matsali da stauka da nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثل الذي استوقد مثلهم كمثل الذي استوقد قال وتسين التاء إذا استفعل استوقد معنى سأوقد أما أكوي زيادة المعنى تلا أكوي زيادة المبنى في مثال منافقي كمن مثال وند يوحله wajen hura wuta ba wai kawai ya hura wuta ba a a istauqada ya kalmar wannan alifun da sinun da ta'un da aka kara ya zama istauqada wannan ziyadar da aka samu a cikin kalmar auqada sai ta bada ma'anar cewa ba haka kawai ya samu wutar ba yana wuri mai tsananin duhu ba gari gaba ko baya ba ɗan adam gaba ko baya ba mai taimaka masa yana cikin duhu ga tsoro ga ban tsoro ya tashi yana lalibe haka har ya samo kiraren da zai zo ya tara har ya samo yadda zai ya hura wuta don ya ga haske falamma adaat ma haulahu yana hura wutar duk ta haskaka abin da ke daura da shi zahaba Allahu bi nurihim kala kawai sai tafiyar da haske bit sai mutu ya kake ganin yanayinsa lalle zai shiga damuwa ba karama ba to kalmar istauqada din nan ita ta dunkule duk wannan ma'anar ta wahalhalin da ya sha ba sai an tsaya ana tafasa maka baki ba a ce ya sha ya kaza kalmar sinun da ta'un da aka kara a ciki wannan dabi'a ce ta larabci gurgurdan yadda ka san irin balagar da take cikin larabci gurgurdan da zaka gane irin dunkulallun ma'anoni da Allah ya kinsa a cikin alkur'ani to shine anan yake cewa wa idza takallafahu al-abdu wastada'ahu sara sajiyatan lahu yayin da wannan dabi'a da baya da ita amma ya matsa wa kai sai yayi wannan hakurin da baya da shi amma ya matsa wa kansa sai ya zama mai hakuri ya rika tattaro hakurin a zuciyarsa sara sajiyatan sai ya zama masa jiki kama fil hadisi عن النبي صلى الله عليه وسلم kamar yadda zo a hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da al-imam al-bukhari da muslim suka ruwaito daga abu sa'id al-khudri nabi yace wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa man yata kunga ta'un din ta zo wa man yatasabbar wanda duk yayi kokarin koyawa kansa hakuri yusabbiruhu Allah Allah zai mai da shi mai hakuri ma'ana zai iya kasancewa ba ya da hakuri amma ya ta matsawa kansa sai ya koyi hakuri annabi ya ce to Allah zai koya masa hakuri Allah zai zama hakuri wa kazalika al-abdu yatakallafu ta'affuf haka dan bawa yana matsawa kansa at-ta'affuf shine kamun kai kama kansa daga zubar da mutuncinsa ya kama kansa daga roƙo ya kama kansa daga wato wulaƙanta kansa la yas'aluna an-nas yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf wanda bai san su ba saboda kamun kai ba sa zuwa su ta roƙo ba sa zubar da mutunci sai ya dauka ma ai sun ci sun koshi masu wadata ne ma to kalmar ta'affuf daga kalmar afaf ne yana matsawa kansa ya kare ya wato ya samarwa da kansa kamun kai ci hatta yasira al'afafu lahu sajiya har kamun kai ya zama masa dabi'a wato ya zama masa ya zama ya zama masa jiki wa kazalika sa'irul akhlaq hakanan sauran dabi'u وهذه مسألة اختلف الناس فيها هل يمكن اكتساب الأخلاق أم لا يمكن اكتسابها أنا ابن القيم سيداجيا daga kan maudu'in da yake kan maganarsa yana magana akan as-sabru haƙuri at-tasabbur koyawa kai haƙuri to sai ya zo zai yana kan wannan gaba sai kuma yi wani dajiya haka don ya baka wata fa'ida ta ce cewa wannan mawdu'i na cewa baka da ɗabi'a iri kaza amma ka koye ta ka zama kana da ita yace wannan mawdu'i ne da malamai da masana suka yi sabani a kansa shin duka ɗabi'u al-akhlaq kulluha fitriyya ko ko hunaka akhlaq muktasaba wato a ɗabi'u dukan su ɗabi'u ne da Allah yake halittar mutum da su ko ko a'a akwai abinda mutum zai iya koya ya zama da bai da shi ya dawo yana da shi sani akwai halittar da Allah yake yi wa dan adam da ba zai iya canza ta ba Allah ya yi shi gajere gajere ne ya yi shi dogo dogo ne ya yi shi mai kyau mai kyau ne ya yi shi mummuna mummuna ne waɗannan duk abubuwa ne da Allah ya halicci dan adam shi ba ya da ba la dakhla lahu fi ba ya da zabi haka aka haife shi su ma iyayensa ba su suka zaɓa ba su ma haka suka ga ya faɗo to shin ɗabi'u namu da muke da su shin dukkan su fitriya ne halitta ce da ba za ta canza ba kamar yadda halittar ka ba za ta canza ba haka kawai jiya an ganka gajere yau a ganka dogo zankale ne ko zankale ne ko an kada da kurkushi shin ɗabi'a za ta iya canzawa ko ba ta canza ba kamar yadda irin wannan halitta ba ta canza ko ko a'a wannan shine abin da yace an yi sabani a kansa kuma shine abin da za mu karanta bayan kiran sallah insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada assalamu alaikum